السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين تائبين المعصومين سيما بقية الله في أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا الخوفدة تومنا ننتكين سورة النازعات za mu tashi aya ta sha biyar hal a taka hadithu musa bayan allah ta'ala ya yi rantsuwa da mala'ikun ɗaukar rai akan tabbacin lahira da tasowa daga mutuwa wanda su wanda za a taso da su din wanda suke musanta ta suke cewa yanzu za a dawo da mu a yi zuwa wata rayuwa wanda muka yi bayan mun zama ƙasusa mun rududdige to sai aka ce ainihin suka ce aiko in aka yaka nan za su zama karra wato juyi mummunan juyi gare su ya ce awa ɗaya ne kawai sai ga su a falali tabbas kawai kamar an zo to shine sai ce hal a taka hadithu musa ko zancen musa ya zo maka wato wannan kai hankalin mutum ga abin da ya faru da musa alaihissalam musa alaihissalam manzo ne kamar wannan manzon ya je da saƙo zuwa fir'auna da jama'ansa kamar yadda wannan manzon ya zo da saƙo zuwa ga su shawa fir'auna ya ƙaryata kamar yadda suka ƙaryata to me ya faru da fir'auna me kuma ya faru da musa waye sami rukushi waye nasara to shi ne ma'ana ko labarin zancen musa ya zo maka wannan a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi lallashi ne da gaya masa cewa tabbas kamar yadda muka ba musa nasara kai ma za mu baka nasara a wajen su kuma ƙurashawa narko ne kamar yadda ko ga an halaka fir'auna da rundunansa haka kuma za a halaka idna ta rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa yayin da ubangijinsa ya kira shi a wadi mai tsarki wanda ake ce ma tuwa tuwa din sunan wurin ne ana cewa ainihin tsauni ne a asina a wadin da ake ce makowa wannan bayanin shi ya riga gabata a suratu faha yayin da musa alaihissalam ya hijira bayan sun neme su kashe shi to hanyar dawowa tare da iyalinsa inda ya ji madiyana ya zauna wajen annabi shu'aib har ya aure biyarsa to sannan kuma ya taso da iyalansa da nufin ya dawo misir akan hanya sai ya hango wuta ya ce iyalansa zauna wannan kisan shi daban-daban ba kisan ake so a bayar ba darasin da ke ciki na cewa an halaka fir'auna to anan ne ya ga haske din ya tafi wadi mai tsarki sai Allah ta'ala ya magana da shi ga abin da yake masa idhab ila fir'auna innahu taqa idhab ila fir'auna innahu taqa jika ya zuwa fir'auna yayi dagawa yayi shishigi ya wuce ya ketare iyaka fir'auna yayi shishigi ya dauki matsayin da ba nasa ba shishigin ya cika tsanani domin koko da a ce ya yi shishigi a haƙoƙin mutane ne to shishigi ne kamar inda aka ce ya raba mutane biyu ya raunana wasu ya tsora wasu akan wasu kamar ya raba al'umman misra gida biyu ya ce wannan bako wannan dan kasa to sai yana ta tursasa bako yana ta dora dan kasa a kansa wato ya ce wannan kibdawa ne wa'annan bani isra'ila wannan yana baku misali ne da masu raba mutane a nan ya ce su bani isra'ila su ba 'yan ƙasa ba ne baƙi ne su kuma kimdawa su ne 'yan asali sai yana tursasa to kowanne shishigi ne ɗagawa to amma ɗagawan fir'auna ya wuce nan ba kawai shishigi a haƙƙin mutane ba ne har ma ya ce shine ubangiji ya ce ana rabbukumul ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi amma kafin nan ya ce ana rabbukumul ala to wato ainihin shi an ɗauke shi a matsayin ubangiji ne lokacin su misrawa sun ɗauka shi fir'auna shi ma ubangiji ne ko da suna da gumaka da suke bauta ma amma shi kuma shi kuma sarki yana da matsayi irin na iyayen giji to kuma aka hakan samu wasu ma a ce su kuma suna da rabin matsayin rabin ubangiji kamar idan aka so ana iya girma mutu a ce yanzu ya zama ma rabin ubangiji to fir'auna yawan nan shi shigi din jama'a suna bauta masa ne a matsayin shi ne ubangijinsu to in ka je faƙul hallaka ila an ta zaka da yake alkurani ba ana ba da labari ne tiren-tiren ba wayansu magana din za ka kaddara su ne wato inda aka ce izhab ila fir'auna ba a ce fadha ba ba fadhab ilayhi fa qul lahu amin to sai sai ce fa qul halaka ila an tazaka an kaje wajen fir'aun din kenan ka ce masa to ko ga kai masa tai halaka wannan ladabi ne ladabi halaka ladabi ne ko ko kana da bukata ila an tazaka ka tsarkaka wa ahada yake ila rabbika fadhasha in shiryatar da kai zuwa ubangijinka ka ji tsoronsa wato abin da zaka ce masa ke wato wannan da taushi da raushi domin koya hankalta ta yi ne aka yi masa ya fir'aun ga wata hanya inda har ka bi to za ta fiye maka za ka tsarkaka ka bi tafarkin ubangijin da ya halice ka ka zama shi kake biyayya gare shi kuma shi wannan zai fi shekaru ne ka da layiranka amma kuma dai zaɓi ya rage maka ko za ka yi haka nan wannan ya yi kama da fakula da ku ƙaunar layinan da aka gaya ma musa da hauro don kun je ku magana da shi da magana mai taushi ko ya la'allahu ya tazakara wa yakhsha ko ko ya wa'astu ya ji tsoro in an mashi magana da ladabi tun da shi sarki ne yana yana akwai girman kai tare da shi sosai in ya ga na farko an masa da magana da taushi to kila ya saurara in ko aka gaya masa aka ce kai kazami mai tinkahon fankan fail wanda kai ba kowan kowa ba wai ai kaga zai ji haushi ne kuma ko duk wa'azin ma ba mazin amma shi ne shi wannan shi ne wannan kazamin mai tankahon bankon bayo a gaskiya ne amma kuma dai ba kai kamata a yi masa magana don ana so yau a ne sai aka yi masa magana da taushi aka yi masa tayi hallaka maidun ila an tattahara min al-kufri wa tughyan an karanta da kuma tazzakka amma duk bai shafi fasara ba tazzakka da tazakka da shabi to kuma in shirya kai ba ubangijinka ma'ana nuna maka hanyar da akan bi za a biya ga Allah shine hanyoyin wajibobi aikata wajibobi da barin haramomi domin tsoro yakan zo bayan ma'arifa ne wannan kaman bayani ne cewa in ka in ka in ka in ka yi haka nan yanzu zaka bi tabarkin ubangijin ka ya zama shi kake bi kamar yadda aka ce masu shi da dan uwansa Harun fa qula lahu qawlan layyina uba ga masa zance mai taushi to shine to har wala kamar nake cewa azum magana ba yake ba labari ake ba tintar ba tirin tirin ba sai aka ce fa arahu al-ayatul kubra kaga wannan ya nuna ya ma je ke har ma yayi yayi kira da aka ce fa fa qul halaka to ba a ce fa dhahaba fa qala lahu dalika ba amma kaga sai aka ce fa arahu al-ayatul kubra kaga ya je ke ya je ya yi kira ga fir'auna da kalmomi masu taushi don fir'auna ya wa'astu to fir'auna sai ya ce ko kana da hujja kana da abin da ya nuna da gaske ne wannan da'awa ta cewa Allah ne ya aiko ka to sai ya nuna masa aya babbar aya ayatul kubra babbar aya wanda wanda da ganinta ka san wanda ya yi ta Allah ne ba ba wani ne ya yi ba na wannan sananne ne cewa ayan musa na sanda ta koma macijiya wanda shi fir'auna ya ce sihiri ne ya kuma kirawo masu sihiri suka gwada suka ce su ba sihiri ba suka ce wannan su sihiri abinda suke suna ma mutane rufa'idin su jefa igiya tana igiyanta amma mutum ya ga ta zama macija amma ba ta zama macija ba amma ganin mutum ne yake mai shi kakara to shi da Musa ya jefa sandansa sai ta koma macijiyan sosai suka ga lalle wannan macijiya ce mai rai kuma ba mai yin wannan in ban da mahalicci wannan halitta Allah ya kuma sake ya rike ta koma ta kuma koma sanda wanda su ba su iya yin wannan su ba shi wannan ko da ganin wannan mahalicci yayi shine kawai mai iya mai da sandararen abu mai rai ya kuma mai da mai rai sandarare saboda ka sai su suka yi imani to kaga wannan aya ce babba cikin jimlan ayoyi ayoyi guda tara a jere duk ko da ganin su ba wanda zai yi wannan in ba Allah ba amma fir'auna sai musanta har har Musa yana ce masa ka fir'auna ka sani laqad alimta ma anzara haula illa rabbus samawati wal ardi basair ka sani sare ko daga ne wa'annan ayoyin daga wajen Allah ne ba zai wani iya wannan ba masu dabo ba a sha'anin su ba irin haka nan bane yanzu haka masu dabo yanzu nan mai dabo sai zo ya bata dabo suna yin ma wanda sai sai ai wannan yana da wankin ido ba za ka iya mishi wannan ba shi mai wankin ido in ka wurga igiyan ka ya zama cijiya shi mai wankin ido igiyan zai gani idan dan uwanka ne mai sirri sauran mutane kuma sai a rufa ai masa rufa ido akwai yadda suke ne su mutu rufa ido to zai yi rike to amma hakikatan ne shi wannan kuma ko da gani shi ne din kuma gwanaye akan sihiri sun ce ba sihiri bane to shikenan mai fir'auna ya faka zaba wa asa fir'auna ya karyata ya sabo ya saba kenan ma to ainihin ya maimakon ya da ya ga ayoyin ya ce eh gaskiya ne ka gamsar da ni cewa lallai kai Allah ta'ala ne ya aiko ka to yanzu na zambi amma ina sai ya karyata ya kuma saba sun ma'adabara ya sa sannan ya juya baya yana ƙoƙari ƙoƙarin mene ƙoƙarin rusa da'awan musa ya ce ya juya baya ce kaki mutumin nan in aka kyale shi duk jama'a za su imani da shi in ku hajja ma suka imani da shi ƙarshen mulki na ya zo yanzu mai ne abin yi aka tattauna ana tunanin to yadda za a yi a san yadda za a yi ne a ɓata da'awar tasa ta rushe mutane su ko da ma gaskiya ce amma mutane su ɗauka ƙarya su ce ko ya za a yi to shi ne aka ce aka ce a zo da masu sihiri ne su zo su ɓata sihirin nasa da suka zo an ɗauka aka yi taro gagarumin taro dama suna da ranar biki suna da ranar da sukan yi irin al'adu daban-daban na duniya sukan aje wani lokaci da sukan yi biki a shekara-shekara ranar idinsu ko su ce na girbi ko su ce na farkon ruwan sama ko su ce na kaza ga sanar da iri iri to ranar irin wannan ranakun da suka yi na al'ada din su ne wanda duk akan zo babban birni na sauran birane duk sukan zo babban birni a harhaɗu a yi ta bukukuwa to sai a sha ado to kuma sai aka haɗu ga ƙarumin taro ballantana wannan duk an tallata za a zo a yar ƙure da musa fa sharafa na da ya tattara ya kira wato ya tattara jama'a kenan ainihin jama'a daban da ba aka tattaru to anan fa ya miƙe shi fir'auna yana da'awa faƙala ana rabbukumul a'la ok wannan ya zo da damar shekaru ya ce ni ne ubangijinku maɗaukaki ok ana rabu kuma to rab akan bambanta ma'ana tsakanin rab da ila masu da'awar tauhidi ya kasu kashi-kashi da tauhidin rububiya da na uluhiya da cewa kowa ne yana da tauhidin rububiya wanda na uluhiya ne ba su wani jaz irin wannan sun suna ta taya karanta ya kai tanyi shi kanta kafirta mutane ma ilaha shine abin bauta rabb shine mai tarbiya mai azurtawa to rabb shine wanda ke raya yake azurtawa ila ko abin bauta wanne ne fir'auna bai da'awansa ba ma a ce a wani wuri ce ma'alim da lakum min ilahin gairi kaga yayi da'awan uluhiyya yace kuma ana rabbukum ala kaga kaga yayi da'awan rububiyya me bambanci tsakanin wayannan abin da yake nufi da shi shine babban ubangiji ma'ana duk arzikokin su ta hanyar shi ke zuwa shine waliyin ni'ima din su domin shi ke da cikakken mulki kuma wannan ƙoran mama kamar yadda yake da'awa alaisa li mulkun misra wa hadhihi anharu tajri min tahti wato ainihin kogin nilu wanda anan ne arzikin sa noma yake yakan kwararo da ruwa to su a itikadin su shi ubangiji ke turo ruwa to saboda haka yanzu fir'auna zai ce zai ba su bayani ce to bana zan ingizo muku ruwa mai yawan gaske ce to ya babban ubangiji to shi kenan wata na sai sai in an ba gashi kuma a zan an ce to ba abin tsayen ku ba kun ki ku min biyayya ai shi yasa zan takura ku ai kwaji jiki to kaga ya dauka shi shine ke tarbiya amma akwai wani abu guda daga ciki abin da suke cewa na ma'anar rububiya hadda suna cewa halitta suna cewa ai wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah wai tauhidin rububiyya ne saboda haka wanda yake da tauhidin rububiyya bai da uluhiyya wannan ba zai tsina na masa komai ba sai mu ce musu to shi fir'auna yayi da awan halitta halitta ne yanzu inda fir'auna ya tara mutane ya ce ni na halice ku za su yarda an ce ta yaka da ce ko kuma ya ce musu ni na halicci sama da ƙasa za su yarda amma ce shi ne rab ko ba lura ba ya ce shi ne rab babban ma rab din rabu kuma na'ala ma'ana arzikin ku ni ne waliyin ni'ima din arzikin ku ta hanya na ke zo amma lalle bai da'awan shi ne mahalicci ba ba mu kuma san wani wanda ya yi da'awan halitta sama da ƙasa ba ko da yayi kuma ya zuwa ya tambaye ce mutane ku saurara jama'a ku ganni na ina halice ku za ce kai din sanu ban zawo ne za ce kai ka dan ka halice mu yaushe ka halice mu ga kuma zai ce kun ga shi ya halice sama da ƙasa ce kai din ba ya da baka ba kuma sama da ƙasar na nan saboda ka bai da za a yi a ce ainihin fir'auna ya da awan shi ya halitta bai da'awan shi halitta ba bai da'awan halittar sama da ƙasa ba bai da'awan halittar mutane ba amma ya da'awan cewa shi ne rab shi ne ila ma'anan ila shi ake wanda shi ake bi dokokinsa ake bi wato shi bai yadda kamar yadda ya ce ma'alim lakum min ilahin gairi wato yanzu ga Musa ya zo ya ce akwai wani ila wanda za a bauta mu shi shi shi shi kadai ya sani shine wannan yake da ikon ya bada doka abi ya ce ai kaza ai a bar kaza a bari wannan prerogative ɗinsa bai san kuma a wani wanda yake da wannan ba musa yana da awon allah ke da wannan to shi kuma ce bai san mai wannan banban da shi nan kuma da ya ce rab ana rabu kuma la'ala babban ubangijin ku wato ma'ana wanda ke azurta ku to amma ko da fir'auna da za a ce kai kake saukar da ruwa daga sama kai kake tsaga ƙasa ka tsiro da tsiro kai kake sa nono a hantsa na dabba kai kake ba da hayayyafar da ya'ya da ba zai ra'awar haka nan ba zai da'awar haka nan ba kamar yadda yanzu ba mu san wasu hukumomi da suke da'awar wannan ba sun ga mutane dai abu sun sami mu amma suna ganin su suke da iko akan su raba dukiyoyi sun kama dukiyoyi suke da iko su rarraba saboda suna iya da'awar rububiya ta wannan janibi su ce wanda bai musu da'a ba suna iya tursasa shi ya rasa samun kayayyakin rayuwa na yau da kullum ya talauta ya wahala to sun yi da'awan azurtawa yawa kuma amma ba su ba su da'awan halitta yawa kuma suna iya cewa dole ne a bi dokansu kaga sun bi da'awan uluhiyya dokokin su sabanin na Allah yawa to da fir'auna ya tattara jama'a sai wannan ita ma a wani wuri aka kira ta damatul kubra ita ma damatul kubra wato dama shi ce babban masiba dama masiba ce to kubra kuma babban masiba ya zo da wannan kalma ya ce da su ana rabbukumul ala a cikin hisab a cikin hisab daga zurara daga abi ja'far alaihi salam ya ce amrallahu li fir'auna ma baina kalimataini yawa ya faɗi kalmomi biyu ne inda aka ce inda ya ce ana rabbukumul ala ya kuma ce ma alimtu lakum min ilahin gairi a cikin suratul qasas ma alimtu lakum min ilahin gairi to da waɗannan kalmomi biyu da ma'alimtu lakum min ilahin gairi da ana rabbukumul ala aka ce kuma tsakanin kalmomin nan guda biyu da ta farkon da ta biyu shekara arba'in ne inda ya ce ma'alimtu lakum min ilahin gairi farko kenan sannan bayan shekara arba'in kuma ya ce ana rabbukumul ala to wannan ina kawo muku na cikin kisal daga zurara daga abi jafar alayhi salam yace qala amrallahu li fir'auna ma bayna al-kalimatayn 40 sana yawa thumma akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula shine ga magana magana ta gaba fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya kama shi da azaban ta ƙarshe da ta biyu din yawa wasu na cewa ma'anan ta ƙarshe lahira kenan azabal akhir na kada akhira to azabal lahira wal ula da azaban farko wato duniya kenan akalla siyakin karatun da ya babba bai nuna haka ba wannan kalmomin ne guda biyu da ya fi ma'alimtu lakum min ilahin ghairi da ana rabbukum al'ala to ana rabbukum al'ala ita ce al'akhirah ta ƙarshen ke al'ula ma'alimtu lakum min ilahin ɗaya to sai Allah ya mishi kamu kamu da azaban ta ƙarshen da kuma ta farkon wannan shishigi da yi ya ɗauki matsayi wanda Allah ta'ala ne kawai ke ɓanta da shi فكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما أتكين سورة يونس وبين أن عرفه الإجابة أربعين سنة tsakanin lokacin da Musa da Harun alaihi masalam suke suka suka yi roƙo Allah ta'ala ce an ansa addu'an ku qad ujibat da'watukum an ansa addu'an ku qad ujibat da'watukuma to tsakanin kuma ijaba din hakikatar can an ji musu an amsa an amsa addu'an ku amma zartar da ijaba din shine halaka fir'auna to tsakanin shi ma shekara 40 sun makala ala jabra'il alaihi salam nazaltu rabbi fi fir'auna manazalatin shadida yace ne ta marereta kenan nazal nazu nazaltu kaman wato na na ta makirkita ina roƙo kama na ce ya rabbi ya rabbi yanzu ya za a yi kuma wannan wannan fir'aun din yayi wannan irin abu ka kyale shi nazar shi da ana na tsananta ina ta shi ya rabbi wannan zo abin da fir'aun ne ba fakultu na ce ya rabbi ta da'uhu wa karkala ana rabu kuma ala shi ya rabbi za ka kyale shi alhaji alhali ya faɗo wannan magana ya ce ana rabu kuma ala fakala sai Allah ta'ala ce inna ma ya ƙulu haza abdun misluk a wani wuri na ga ya ƙara manya haful faut ko kuma ya ce inna ma ya ƙulu haza manya haful faut duk kuma a ruwan an ce a kisal ne littattafai biyu daban-daban nan abin da ya ce a cikin خصال يتي قال جبرائيل قلت يا رب تدعو فرعون وقد قال انا ربكم الاعلى فقال انما يقول هذا من يخاف الفوت ita ce ko wani wani misluka manya kafurfo ko kuma abdun misluka wato wannan irin maganan kaji bai faɗan irin wannan to ai bawa ne kamar kai wanda yake jin tsoron abu zai kuce masa yanzu Allah ta'ala yana bukatan ya ce ma mutane ana rabu kuma la'ala ko bai ce ba ba shi ne ba yawwa kuma ko ba su yadda ba ba shi ba ne yawwa to kaga shi ko wannan kawai matsoraci ne kawai yana ji ko da ya haka nan yana barazana ne yana ba yana wani kila ma yadda yana murta gashin baki yana wani haka don a dan ji tsoronsa kada mutane su zo su bi musa shi yasa yayi wannan da ya ga cewa an kure an kure shi don ya tattaro abin ya yi shirin nasa ya je ya keɓance da masu sihiri don ya sa an tattaro su ƙwararru ne masu yadda aka tattaro ƙwararru a birane daban-daban aka zo babban birni na ƙasar misra to sannan aka yi zama na musamman da masu sihiri ba a yadda 'yan jarida su shiga ba ballanta su ɗauko su ba da labari irin zama in kamara na wanda ba wanda zai sa sai ce to a nan fa ya nuna masa tsoron da ke tare da shi ce to misra fa ta dogara da ku mulkin nan namu fa in ba don ku ba zai fita ba wannan mutumin ya zo ne ya tafi da mu akan mulkin wayannan masu siri guda biyu ya sa Musa da Harun to sun zo ne su tafiyar da ya zaba bi tariqatikum al-musla gashi ku kuke da kyakkyawan samfur na gwamnati wanda duk sauran duniya kallo ake ku ne su fafawa to za su busar da wani suna so su fitar ku da kasan ku ne wato su fitar wato a fitar da su amma fir'aun ne yake jin tsoro ba to saboda haka yanzu misra ta dogara da ku ku ne kawai za ku ceto misra suka ce wannan kada fir'aun ya damu amma fa da sharadi muna da lada ne in mun yi nasara ya ce kwarai kuwa ko ne yan mukarrabai kowa ne za a sami abin da za a samu a manna masa ko advisor ko director wani wuri ko ko minista ko wani ko gwamnan lardi ko ire-iren wannan duk ya sami abin da kowane su ne yan mukarrabai kuma wani kusa da fir'auna zai zama ai tsakani in dai kuka ceci misra babu shamaki tsakanina da ku ku ne manya-manyan sharautata don na san cewa ko kuka ceto ƙasa ko ka ceto mulki suka ceto shi ke aka zo aka buga sai suka yi sujada suka ce sun yi imani da ubangijin musa da haru a ba sai fir'aun ne gara aka da shi ba kawai sai shiga wa'azi ya ce kun yi imani tun ba ku izini ba to wannan dama shiri ko kai alhali sai ya yi kulla da mutanen aboye ya kulla da masu sihiri ya san da jina masu sihiri suka yi kulli amma yanzu ya ce wasu yana cewa da su da musa da shi da musa suka kulla dama kun kulla ne dama shi ne jagoran ku na tukwa muku sihiri don ku zo ku batar da mutane ku nuna kama abin da yake daidai ne sai jama'a su bi za ku ga abin da zan muku duk zan gutsire muku kafafu da hannu a bisa sassaɓa kuma duk in tsire in tsire ku a kututuran dabinai to suka dake suka ce ya yi abin da zai fir'auna fa ga al'amari fa yana nema fa ya ki sai sai ne sa ya juya kan talakawa ya ce ana rabbukumul a'la to saura kuma ka zan ka zan ka ashe shi ne ma babban ubangiji sai sai hado me na ga maka ai in ga maka yanzu yana iya daukar rabu ma Allah ka zai yin ga to kai to shine kuma ainihin shine jabar yake yake yake makirkira ce ya rabbi wannan mutum ya faɗi wannan a kyale shi sai ce ai tsoro ya sa ya faɗa ba tsoro ba tsoro ba yana tsoron abu zai kubuce masa ba a wannan ruwaya manya khaful faut kama a cikin masuri addu'a masuri cewa kana bambadin ce zuwa ga Allah cewa Allah ta'ala baya zalunci sai ke ji inna ma ya zulmu man ya khaful faut na ma ya ajalo kai na ma ya ajalo man ya khaful faut yawa inda ma yadulmu da'if ko dararauna shi ke yin zalunci kuma mai jin ainihin mai jin tsoron abu zai kubuce shi ke gaggawa shi yana ganin abin yanzu nan zai kubuce masa shi ke nan mulki ya kare shi yasa ya maza maza ya faɗi wannan yawa shi Allah ta'ala bai gaggawa saboda ya san abu ba zai kubuce masa ba saboda ko da fir'auna wannan ya kyale shi ne amma ya kama shi kamar karatun mu na najil balaga wala in amhala Allahu zalima falam ya futu in Allah ya jinkirta ma zalimi bayanan da zai kubuce masa ya kubuce masa ba wata na zai kama shi wa inna lahu la bil mirsad to haka to sai Allah ya mishi kamun na farkon da na biyu nakala al-akhiratu wal ula a cikin kummi ya ce nakar al'akhira ya ce uku nakar ma'anan su kuba al'akhira ana rabbukum al'ala al'ula ma alimtu lakum min ilahin ghairu kamar yadda muka fassara kuma da cewa tsakanin su tsakanin kalmomin nan biyu shekara arba'in da kuma sai fir'auna ya ƙara ƙaimin tursasa mutane sannan musa da harun suka yi addu'a sannan aka sake jinkirta masa shekara arba'in sannan aka kama shi nan yana cewa cikin wani littafi na sa'ad sa'ud na ibn tawus sa'ad sa'ud sunan littafi ne sa'ad sa'ud na ibn tawus rahimahullah yana cewa ya ɗauko daga tafsirin kalabi da isnadinsa daga ibn abbas ya ce mala'ika jibril ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce anna jabra'ila qala li rasulillah sallallahu alaihi wa ya muhammad law ra'aitani wa fir'auna yad'u bi kalimatil ikhlas yace da ka ganni jibril yake ce ma manzo Allah da ka gani ya Muhammad lokacin lokacin da jibril yake yake lokacin da fir'auna yake kalman ikhlasi yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal ya cika sai ya ce minal muslimin ya faɗa sosai da za a tambaye ka a ce fir'auna ya musulunta tambaya fir'auna ya musulunta da sai ka ce eh ya musulunta ce kwarai ko ya musulunta amma ba karba ba ne saboda ba lokacin karban musulunci ne musulunta ya yi musulunta ya lokacin da ba a karba kamar wanda ya je lahira in ya ce a yanzu na yarda da gaske ne domin kar ma ya yarda mana ya ce ba bai yarda ba ga wuta yana gani ya ce ya ce bai yarda ba wannan imani ba ya da amfani a ranar lahira haka kuma in mutuwa ta zo shi ma imanin zai rasa ba ya da amfani to shi ne ke ce da ka gani lokacin da fir'auna yake kalmar ikhlasi inna نقول وأنا أرسله في الماء والطين لشدة غضبي عليه مخافة أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه نكما إنا إن لوكسين لوكسين إنا إنجز أمسا ruwa da yambu a bakinsa don kada ya kama don kada zo ya tuba Allah ya karɓi tubansa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana shiddat yace li shiddat gadabi alai saboda tsananin fushi na akan fir'auna na ina jin ina jin haushin sa waka yana tunkuɗa ruwa da taɓo a bakinsa kar ya zo ya faɗi wata kalma kuma ga Allah mai tausayi ne sai ya yabe masa kuma kila ma ya tsamar da shi daga ruwa to kawai sai ni kuma na jan haushinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ma kana shiddatu gadabaka alaihi ya jibril me yasa kake tsananin fushi da shi qala li qawlihi ana rabbukumul ala saboda wannan kalma dai wa hiya kalimatuhu ukhra minhuma qala ha hina intaha ila al bahri wa kalimatul ula ma alimtu lakum min ilahin ghayr wato yana ita ce kalmar ta karshe a farko ya riga ya ce kafin a jefa shi a kogin a halaka da shi ya riga ya ce ana rabu kuma ala to kuma kafin nan ma ya ce ma'alim lakum min ilahin gai fakana bainal ula wal akhira arba'una sana wannan ana faɗi a maganar jibril tsakanin ta farkon da ta biyun shekara arba'in وإنما قال ذلك لقومه أنا ربكم على حين انتهى إلى البحر فرآه قد يبس فيه الطريق ya ce ya faɗi wannan ne yayin da ya kai ga kogi ya ga ainihin iska ta busar da kogi ya dade kuma iska ta busar da hanya ɗin ba ta uku sai ya ce fagalar liƙaumi ya ce mutanensa ta raunar bahar ƙarya bisa min faraƙi kuna ganin yadda ma inda kogi ya bushe saboda tsoro na fasaddaquhu lima ra'au sai suka gazgata shi da abin da suka gani wa dhalika qawluhu azza wa jalla wa adalla qaumahu wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada shine fadin fir'aun ba shi aslan ba shine fadin fir'aun shi fadin Allah ta'ala yana hikaya ga fir'aun ne cewa fir'aun ne batar da mutanansa bai shirya da su wato kenan a wannan ruwan ya nuna ainihin ruwan ibn abbas cewa jabr'il ya ga manzo Allah wannan ya nuna ana rabbukumul ala ya faɗa ne kafin ya shiga ruwa ita ce maganarsa ta ƙarshe domin lokacin da ya zo bakin ruwa din nan ya gan shi ya dare maimakon ya gane tarko ne to abinka da kuma da ma'azaliya su kuma fadawa suka suka zuga shi kaga ma inda kogin ya dare don gaje ka kamo su shi kuma sai kuma ya shiga kuci ai ba ku ga inda bushewa ai ba tsoro na yake ji kogin ma yalla bai ranka ya dade eh ciki ka ba shi to ka gani to shine nan da a ruwa ya haɗe ya riga ya sani ya san wani yanzu halakarsa ta zo sai ya ce yayi imani to shi to wannan wannan kissa da aka bayar wanda ba mai tsawo ba ne amma dama an san labarin fir'auna ba shi ake bayarwa ba ana abinda ake cewa shine ku masu karyatawa da wannan manzo wanda ke ba ku labarin cewa in an mutu za a tashi akwai wata rayuwa wanda za a yi sakamako masu kyautata aiki suna da aljanna masu munan aiki suna da wuta saboda haka mutum ya imani ya kyautata aiki tun lokaci bai kure ba ku kuna cewa ba haka bane to ba ku san labarin fir'auna ba ne labarin ma labarin musa ka da ba ku san labarin musa bai zo muku ba ne ko da ke da kidabi ne ga annabi ala ta kadi ku musa nake cewa ainihin ga annabi lallashi cewa kamar yadda Allah ta'ala ya ba Musa nasara akan Fir'auna kai ma zai baka akan wayannan mutane to su kuma wayannan mutanen su kuma rukushi ne gare su narko kamar yadda aka halaka Fir'auna da jama'ansa haka kuma za a halaka wato wanda ya aiki irin na fir'auna zai sami makoman fir'auna saboda haka yanzu kuma aikin ku yayi kama da na fir'auna baka zaba asa kuma abin da kuka yi kuka kare sa kuka bada ba fa hashara fa nada ko da ke ku ba ku yi da'awan ba ku da'awa irin ta ba ku ci ko ce ba ku yi da'awan ubangijiyantaka ba amma dai kun ce ku ba za ku bi ubangiji kun ce sai dai sai dai abi ku ba za ku ba wanda shi ma kusan haka nan ne fir'aunancin ne sannan kuma kuma a yadda fir'auna ya sa'ai ya ta kokari ya ga cewa ainihin ya kawar da wannan al'amari inda yake cewa sun ma'azbara ya sa sa'ayi din nan kokarin birkita da'awan ne da kawo ƙarshensa ta hanyoyi daban-daban shi ma abin da kuke yi kenan su ma su ma lokacin ƙwarisha suna tunani ya za su kawo ƙarshen da'awan annabi ai kutun kutun a ce wannan mutum in ba kashe shi aka yi ba abin zai tabbata ne ana ta kutu ya za a yi a kashe shi bayan duk ƙarerayin da aka yi ba abin da ba a yi ba domin a ga cewa an kautar da mutane daga bin da'awa ne to amma duk ƙarshe ya kaya wannan da yake wannan suran a maka ne ba ainihin lokacin ba a ga yadda ta kayan ba amma mun yanzu muke karanta mun san yadda ta riga ta kaya ya abin ya kasance tsakanin manzanin da su ba iri ɗaya da wanda ya faru da Musa da Fir'auna ba shi ne sun yi ƙoƙarin ba abin da ba su yi ba sun aiki sosai kai sun aikato sun ciyar da dukiyoyi sun hana idanu bacci sai sun maganin da awon annabi kana ƙarshe dai da awon annabin ta tabbata su kuma suka halaka kamar yadda Fir'auna ba abin da bai yi ba ya yi abubuwa ya yi abubuwa duk kuma dai ƙarshe kuma dai duk dai kuma kaga ya halaka ya zama tarihi ya zama sai dai a bada labarin aka ce ainihin shi ainihin da tun bayan abin da ya faru da fir'auna da sauran fir'aunoni na daukar darasi da ba a sake maimaita wani fir'auna da wani manzo ya sace in kada abin da ya sami fir'auna ya same ni ina manzon yake to na yi imani kaga an huta kan zo in imani lokacin da fara kiran abu a ruwa irin imanin fir'auna sai da fara kiran abu sannan ya ce ya yi imani to kaga sai imanin bai amfani ba to kaga ainihin da sauran sauran fir'aunoni za su dauki darasi da an huta amma ina kullum duk wani fir'aunan ya daga sai maimaita kuskuren fir'auna kakan kakansa ko ne dago sai sai maimaita kuskuren kakansa ko ba kakansa a jini bane kakansa a aiki sai maimaita irin wannan kuma sai abin da ya sami fir'auna ya same shi to haka na abin ki har yanzu insha Allah inna fi zalika la ibratan liman yakhsha shine duk abin da muke faɗi to wannan abin da ya faru din nan to abin lura ne darasi ne ga mai tsoro wannan wannan abin da ya faru da fir'auna darasi ne ga duk mai jin tsoro wanda zai ce kai kai kaga abin da ya sami fir'auna ba to kai ka kai fir'auna karfi ne lobi kwarai sha a wannan lokacin kamar da ake wani wani wuri Allah ta'ala ke cewa wa ma balagu mu ishara ma ataina hum fakazzabu rusuli fa kaifa kana nakir su ba su kai ɗaya bisa goma abinda maka bawa yancan al'ummun da daloli ba to yaya suka ta manzani na yaya al'amarin inkari na gare su ya kasance kamar fir'auna shi katuwar daula yake da shi kadai ne karfa a lokacin a duniya ba akwai wata ƙasa kamar sa mai karfa ne ba fa'arsal fil mada'in hashir mada'in wato yana da kasashe ne da ke karkashin sa kowane da birnin su to ainihin ban san ko da gaske ne ba su mutanen akwai wani gari a mali malin yanzu ana ce ma garin jenne to tsohon gari ne abinda aka tattono a ƙasa ya nuna birnin ya shekara sama da dubu uku to zai yi yayi zamani tun fir'auna suna cewa su sun shahara kuma da wayansu sihiri har yanzu akwai masu sirce sirce a garin to suna cewa ai lokacin su ma sun tura ma fir'auna masu sihiri to waziri tana yi wa kuma dai kawai sun dai bari amma janne tsohon gari ne ko da ke inda suke zaune yanzu ba nan ne tsohon da suka zaura ba ko wani tsohon janne janne jeno inda an ce lallai daga abubuwan da aka tattono shekaran garin ya kawar shekara dubu uku in haka ne kola ya ya zamanin tu lokacin fir'auna to kaga tana ewa har wannan eriyan duk lokacin duk mulkin fir'auna ne wa ya san da kai ha inda muke zaune da maki da duk mulkin sa ne mana yana da rarruna daban-daban daban-daban daban saboda haka duk kuma ga karfi irin na mulkinsa yana ganin baya da za a yi a fi karfinsa amma kuma kaga shi ke an yi an gaba ko dan abubuwan da suka baya suka bari kai abubuwan da suka bari turas din da suka bari na gine-ginen da suka yi hamshakan dalolin nan da akan sa gawa wakin fir'aunoni wanda akan tono dukiya mai yawa na zinarori wanda yanzu a kimanta su da miliyoyin daloli to ya nuna ba karamin arziki suke da shi ba a wancan lokacin to kaga lokacin maka ko ainihin a wannan mizanin ana iya ce mata ma kauye an ga kwatanta da wayannan manya manyan dauloli to amma kuma kaga su su suna suna jayayya irin na fir'auna fir'auna kuma ga ayyan makomansa yadda ya kasance to to ibratan liman yasha a antum ashaddu halkan amis sama ko kuka fi wuyan halitta ko sama dama babu wani abu mai mawuyaci a wajen Allah ta'ala komai a wajen Allah sa sauka ne al'amarinsa kun faye kuni amma in ga nazarinmu ne ga nazarinmu ne da halittar mutum kuma da halittar mutane da halittar sama wanne ya fi girma ku ga mini halittar sama ya fi don za ga halittar mutane sun sauka ne an koranta da halittar sama ga saman kana gani a idan gudan gwarwar gudan abin da ka gani ballanta nama abin da wanda baka gani shi ya wuce wanda kake gani din to ku ne kuka fi wuya wuya za mu ce shi ko tsanani na halitta wato Allah subhanahu wata'ala yana magana da masu karyata tashi bayan kiyama ne shi ne ke tambayin su to ku wa'annan mutane tsakanin ku girman ku da kuma sama wanne ya fi kamar yadda ya saba ya kamar misali ainihin wanne ya fi tsakanin faran halitta da dawo da shi tsakanin faran halitta da dawo da shi wanne ya fi a wajen Allah duk ɗaya ne shi faran halitta ba da wuya ba ne ballantana a ce dawo da shi ya fi sauƙi amma a nazarin mu da faran halitta da dawo da halitta a namu nazarin ba a nazarin Allah ba a wurin mu zamu ce wanne yafi sauki dawo da shi amma wajen Allah duk sauka gani to to wannan ga sama nan gashi nan yadda take kuna iya ganin ta amin sama ko sama bana ha to shi Allah ta'ala ya gina ta rafa sama ka fasawa shi ya daga rufinta sama sam ka yana nufin shi ma yana nufin irtifa ne in an ce samaka sama ya yi daidai samaka sama ma'ana rafa sama rafa sama ka yana nufin ya daga tsawonta domin alatan abu da yake da jiki yana da abad yana da tsawo yana da faɗi yana da zurfi yana da gasar toyoto sama din ne da aka cillata waye wannan wa aka tashi da ilaha wa aka raja buhaha kina ga ita sama din ya kuma rufe daranta da duhu kenan kuma ya fidda haskenta da yini kenan ainihin ya zama ita sama din wani lokaci sai dudum dare da daddare kenan sannan kuma lokaci kuma kaga haske kamar yanzu kenan da rana tangaran ana gani wal arda ba'da zalika da haha ƙasa kuma bayan nan ya shimfiɗa ta akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar mata ya fitar daga gare ta ita ita ƙasar ya fitar mata da ruwanta da tsiranta mar'a abin da ake kiwo a kai dangin ciyayi da ganyayyaki wal jibala arsaha kuma duwar watsu ya tabbatar da su suka dandana ƙasa duk yayi wannan ne mata allakum wali an'amikum dun jin daɗi na rayuwa a gare ku da ku da dabbobinku wato samar da ruwa da tsiro mai nau'i daban-daban tsiro mai ganye da mai kwaya da mai ciyawa da gasu-gasu nan domin mutane da dabbobi da ruwa din da ruwa da tsiro da ma dabbobi din domin mu sannan kuma su kuma dabbobin su kuma su ma da ruwa da nau'in tsiron da su suke ci domin su domin su dabbobin ma domin mu ne saboda muna amfana da su wasu a hau bayan su wasu a shanonan su wasu a ci naman su duk Allah ya samar da wannan mutum zai gane wannan ne in ya san yadda halittan sauran kawakibai suke zai gane cewa lallai yadda aka shimfiɗa ƙasa aka yi ta domin zama wato ba ƙaramin ni'ima ba ne domin sauran kawaki bai ba za su ba zai yiwu dan adam ya zauna ba ba zai yiwu samson dan adam ya zauna ba saboda ba ruwa ko ba iskan shaƙa kamar yanzu masu zuwa da wata ɗin nan sai sun yi guzurin iskan za su shaƙa don ba iskan shaƙa a can za su je da iskan su sannan kuma ba ruwa a can za su je da ruwan su su ba tsiro a can za su je da tsiron su za su je da abincin su dole ba zai yi dan adam ya je can da ya je tunanin zai sami abinci a can ba babu sam to haka kuma ga ga mariha wanda shi yafi kusa da mu shine ake ce ma masu da ingilishi tauraro ne ya fi kusa da ƙasa kuma ya kama da ƙasa shi ma ƙasa ce sosai kamar da ƙasar da muke zaune a kai amma shi kuma ba ruwa busasshe rakakau san ba ruwa sama ce da iska tana bugawa bib bib bib mayun wancan iska kuma to shi bai da zai dan adam ya rayu a wani mai mai rai ma duk ba zai iya rayuwa ba saboda da za a je da za a je da ruwa kila da yanzu dan adam bai je mariha ba amma da zai je ya gwada kila in ya fito da kofin ruwa kafin ya kai baki iska ya shanye mashi ruwa to kaga kuma in ma abin ya sha ruwa ne yana sha ma bakogwaransa zai bubushe kila rayuwa ba zai yi ba sam sam sam saboda tsananin iskan da ke wurin bugu da ƙari kuma wani abin mamaki nauyin mutum ma don akwai abin da ake ce ma irin gravity ɗin nauyin mutum yana bambanta a tsakanin wayannan ko wannan skeli sosai aka sa guda uku a observatory na los angeles na je wurin ainihin suka sa skeli uku wannan nauyinka a nan duniya a nan ƙasa wannan nauyinka in kana wata wannan nauyinka in kana mas mariya to na hau skelolin guda uku na nan ni kilo kamar hamsin da biyar ne lokacin hamsin da wajen biyar ko da tsakanin dande to shikenan da na hau na wata sai na gana dawo ko kilo biyar ne shakka yau idan da hannun shakka za ka in kai dan motsi za ka yi sama ne kawai iska shakka yau to da na hau na mariha kilo wajen ɗari bakwai to ce to kuma ba ya tafi wani tsarin ce kai ya kai to wato ainihin nauyin ka ya haka kai sai ka nunnun ka nauyin ka yanzu zaka yi wajen zaka yi trailer wajen guda nawa in ka je kawo mari nauyin ka to kaga anya ko zai dan ana ya je can yanzu na kuwa shi din ne fa amma nauyin da zai yi ke to kaga nan koyi da aka shimfiɗa maka kasan yayi daidai da kai ne ka zauna aka samar da ruwa da iska don shakanka da itatuwa da sauransu aka fi mun yaga da aka tsara rayuwa kasa ta yi daidai da dan adam ya rayu san wuraren wurare ba zai yiwu ba wasu ma kawaki ban za ga wasu ma ainihin tabo ne da suke yana wasu ma zabarwakakke yana babarba wani kaman salfa yana wari kaman taban salfa yana wari ko da ke anan kasa akan samu an saurare yakan inda aka yi balkanu na akan ga taban salfa wurin yana koyi dan yan adam ba su zama kusa da gona saboda yana ba zai iya cutar da su to amma a sami duk kauka duk gaba ɗayan ƙasan ya zama haka ne kaga ba inda za a rayu ke anan ma kan samu wasu wurare masu tsananin zafin da ba za a rayu ba to inda duk ƙasar tana da zafi ne wanda ba za a yi rawa kaga ba inda za a zauna ke akan samu wasu wurare busassu kuma rakakan auba ruwa a doron ƙasa ɗin to inda duk haka take ba kaga ba za a rayu ba ke kaga nan akwai wasu bayan ruwayoyi daban-daban musamman a nahajir balaga wanda amir ne ka ta bayani irin shimfiɗan ƙasa ban san ko za mu karanto daga ba'adin ruwayoyin ba suna da yawa ne dangane da yadda allah ta'ala ya shimfiɗa ƙasa barin karanto mana wasu a cikin raudatul kafi da isnadinsa ya kawo isnadin da tsawo amma zan tsallake daga Muhammad bin Dawud daga Muhammad bin Atiya daga Abi Ja'far alayhi salam ya ce ma wani mutum daga mutanen Sham a cikin abin da shi rayu mutumin Sham din ya tambaye shi ne ya ce wa kana al-khaliq qabla al-makhluq shi mahalicci yana nan kafin kafin halittarsa wato kasamtacce ne kafin abin halitta ولو كان أول ما خلق من خلقه شيء من الشيء إذا لم يكن له انقطاع أبدا da a ce farkon abin da ya halitta na halittansa daga wani abu ne wani abu ne da yi daga wani abu to da zai zama ba zai yanke ba walam ya zallillahu idan wa ma'ahu shay'un wa laysa huwa yataqaddamuhu kuma zai zama kenan wato Allah ba zai gushe ba tare da shi akwai wani abu kuma wannan ba zai rigaye shi ba walakin na kana izla shay a gairo yawa Allah ya kasance babu shay shi ya samar da shay yawa shay ma ya halitta ne Allah ya kasance izla shay lashi a gayo ba komi in ban da shi wa khalaqa shay'a alladhi jami'ul ashiya'i minhu sannan sai ya halicci wani abu wanda sauran abubuwa kuma daga nan ne ya halicce su faja'ala nasbi kulli shay'in ila alma sai sai ya ya jingina komi dangantakan komi ya zuwa ga ruwa dangantakan komi daga ruwa ne ya dangana shi da ruwa wala mai ji allil ma'i na saban yau zafi ire bai sa ruwa kuma yana da jingina da ake abin da ake jingina ruwa ya zuwa gare shi shi shi shi sai sai zama ruwa kaman shi ne asali na sauran abubuwa wa halaqar riha min al ma ya halici iska daga ruwa thumma sallatar riha alal ma sannan sai kuma bayan ya halicci iska daga ruwa sai sallada iska din akan ruwa din wala mai ji al fashaqqatir rihu matnal ma hatta sara min al ma'i zabadun ala qadar ma sha'a an yafu sannan sai ita iska din ta keta ruwa din nan matanin ruwa din nan har sai da ya hauhawa ya kumfa bisa gwargwadon yadda Allah ya so ya hau hawa din fa halaka min zalika zabada ardan bayda naqiya laysa fiha sad'un wala saqafun wala su'udun wala hubutun wala shajara sannan daga wannan kumfa din ya halicci ƙasa fara tsabtatacciya ba tsago a cikinta ba rami ba hawa ba sauka ba kuma itatuwa ثم طواها فوضعها فوق الماء sannan ya nade ta kuma ya dora ta akan akan ruwa thumma khalaqa Allahu an-nara min al-ma sannan Allah ya halicci wuta daga ruwa fashaqqaqatin naru matan al-ma hatta sara min al-ma dukhan sai kuma wannan wutan ya sallada ta akan kuma ruwan ta tsaga ruwan matanin ruwan sai shi ma ya buru har sai da ainihin aka sami tururi tururi ala kadar ma sha Allahu an ya tsoro bisa gwargwadon yadda Allah ya so tururin ya hawawa fa khalaqa min dhalika dukhan sama'an safiyatun naqiyatun laysa fi hasadun wala faqab sanan daga wannan tururi Allah ya halicci sama fas tsabtatatta babu tsago ko huda a cikinta wa zalika qawluhu was-sama'i banaha was-sama'a banaha rafa'a sam'a fasawa wa aqtashara laha wa akhraja duhaha wannan shine abin da Allah ke faɗi kala wala shamsun wala kamarun wala nujumun wala sahaba yace kuma haka nan take fes babu rana ba wata ba taurari ba giragizai thumma qawwaha fa wada'aha fawqa al-ard sannan ya nade ta ya dora ta birbishin kasa ثم نصب الحلقتين ثم نصب الحلقتين sannan ya jingina kuma wa'annan halittu guda biyu sama da ƙasa kenan suna da nasaba da zuwa farfa as-sama'a qabla dukhur dahwal ard ya daga sama kafin shimfida ƙasa fa zalika qawluhu azza zikruhu wal ard ba'da zalika dahaha to shine yaqulu basadaha dahaha ma'ana basadaha ya shimfida ta to amma hadisin nan na da tsawon gaske wannan dan wannan muka yanko din shine ya shafi tafsirin mai sha'awa yana iya zuwa ya karanta rawdatul kafi juz'i na takwas shafi na tis'in da hudu rawdatul kafi zai ga cikakken hadisin insha Allah a cikin nahjul balaga ma akwai zantuka da yawan gaske dangane da shimfiɗan sama da ƙasa a hudu ban farko magana mai tsawo kun za a ci hudun farko amirin ne magana dangane da halittan mala'iku da sama da ƙasa da sauransu mai tsawon gaske daga ciki ba za zan karanto mana don tunawa amma magana na da tsawo mai bukata yana ido kuduban farko na dajil balaga yana cewa ibtada khalqa samawati sab'i ja'ala salafihinna موجا مكفوفا وعلى وأولياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا خلاص هذا المقدار إن شاء الله har wala a cikin kafi ba rawdatul kafi ba akwai su littafin rawdatul kafi da kuma kafi to wannan a cikin kafi shi kuma shi ma da isnadinsa mai tsawo daga abi hamza afumali daga abi ja'far alayhi salam yace kadhalika wa haka nan yadda kai wa zakara albayt alatiq anna allaha khalaqahu qabla al-ard wani ya tambaye shi me yasa Allah ta me yasa aka ce ma dakin dakin Kaaba baitul atiq tsohon tsohon tsohon daki saboda ba dakin da ya riga shi ثم خلق الأرض من بعده فدهاها من تحته سنن يهلك ƙasa. ya shimfiɗa ƙarƙashin shi wannan ɗakin har wala yau dai a wani ruwayan shigen irin wannan daga salihul lafa'ifi daga abi abdullahi alaihi salam ya ce inna laha da hal'ar da min tahtil ka'aba ila mina ثم دعاها من منى إلى عرفات ثم دعاها من عرفات إلى منى فالأرض من عرفات والعرفات من منى والمنى من كعبة من الكعبة Allah ta'ala ya shimfiɗa ƙasa ne daga ƙarƙashin Ka'aba sannan ya shimfiɗa ta zuwa Mina daga Mina kuma zuwa Arfa sannan kuma ya sake shimfiɗo ta daga Arfa zuwa Mina to ƙasa daga arfa ne sauran daga nan ne ta ci gaba zuwa har zuwa sauran wurare arfa kuma daga mina ne mina kuma daga ka'aba ne wannan shi kuma duk da wannan duk da a cikin kafi ne ne shi ma daga abi hassan daga abi ja'far alayhi salam yace lamma arada Allah ta'ala an yahruqa al-arda amala riha amara riha fadarabna wajha al-ma hatta sara mawjan yayin da Allah ta'ala ya so halittan kasa sai ya umurci iska ta daki fuskar ruwa har sai da ya zama mawj shine doron da ruwa kan yi thumma azbada sannan kuma ya yi kumfa fasara zabadan wahidan ya zama kumfa zabadan fasara zabadan wahida ya kumfa ya zama kumfa daya faja alahu fi mawdhi'il bait sai tattara kumfan a daidai inda ɗakin Ka'aba yake thumma ja'alahu jabalan min zabad sannan mai shi tsauni na na kumfa thumma dahal arda min tahtihi sannan ya ya shimfiɗa ƙasa daga ƙarƙashinsa wa huwa qaulullahi ta'ala inna awwala baitin wuda'a lin-nasi lallabi biwa kata mubaraka a surata al imran shigen irin wannan a wani ruwayan daga abi bakar al-hadrami duk daga abi abdullah har wala wani ruwayan kuma daga daga abi hamza as-sumali ya ce na ce ma abu ja'far salam dangane da masjidar haram abu ja'far salam shi ne imam bakir li'ayi shay'in sammahu Allahu al-atiq yawa me yasa Allah ya ce ma wannan daki atiq ma'ana da dade فقال إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت غير هذا البيت يتي با وني بيت جدا ko ɗaki za mu ce wanda ainihin Allah ya ajiye a doron ƙasa face yana da wani ubangiji da mazauna ɗinsa ban da wannan ɗakin wato kowane gida da ka sani in za a ce wannan gidan waye za a ce gidan wane ne ko shi ya gina yake zaune a ciki amma ƙaba fa waye gina yake zaune a ciki shi shi ƙaba an same shi saboda shi ne farkon ɗaki da wanda Allah ne ya ajiye shi fa innahu la rabba lahu illa Allah ta'ala bai da ubangiji sai Allah wa huwa al-haram ثم قال إن الله تعالى خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدهاها من تاتي yace sannan yace kuma Allah ya halicci ɗakin Kaaba kafin ya halicci ƙasa ne sannan kuma ya halicci ƙasa daga ƙarƙashinsa ƙarƙashin Kaaba din sannan kuma ya shimfiɗa ƙasa daga ƙarƙashin nan to shigen irin wannan a tafsirin Ali bin Ibrahim wannan da tsawo wannan da tsawo ruwaya kila ba laifi zan dan dan karanto mana wannan yana cewa ainihin daga abi bakar al-hadrami daga abi abdullahi alaihi salam yana cewa hisham bin abdul malik ya tafi hajji tare da shi akwai wani wani mutum ana ce mashi al'abrash alkalabi sai suka ga suka gamu da abu abdullah alaihi salam a masjidar haram sai hisham ya ce ma abrash hisham sarki ne na banu umayya sai hisham ya ce ma abrash ta'rif hada ka san wannan yace ma faqala la ban san shi faqala hadha alladhi tazamu shi'atu annahu nabiyyu min kasarati ilmihi to kaji kaga ba yau aka fara wannan karerai ba shi wannan sarkin musulmi ne Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul As wannan sarkin musulmi ne ke cewa ka san wannan yana ce ma abrashi ka san wancan yace yace ha ba san shi wace to ai wannan shine wanda shi'a suke cewa shi annabi ne saboda saboda yawan ilmin sa to kaga wannan wannan karerayin ba ba ali ne ma kawai akai ma bake ne wannan zaka zaka shi irin wannan zaka ga an an an yi ma imam bakir kafin imam abi abdullah wannan imam jafar sadiq an yi ma babansa wannan akwai wani ruwa cikin irin wannan da wani yake ce mashi wannan shine shi a suke cewa annabi ne amma ma imam musa ma shi ma sun ce masa haka to shi kenan wannan sarkin musulmi ne yake cewa wannan ai shine shi a suke cewa annabi ne saboda yawan ilmin su to sai abrash ya ce la as'alannahu an mas'alatin la yujibuni fiha illa nabiyyun aw wasiyyu nabi to sai na tambaye shi wata tambaya ko ba wanda zai iya samu wannan tambaya in ba annabi ne ba ko wasiyyin annabi fa qala waddatu annaka fa'alta zalika sai shi sarki musulmi hisham kenan yace yawa ina ina ina ko son ya zama kai haka sai abrash ya je wajen abu abdullahi alisara ce ya abu abdullahi akhbirni an qaulillahi ta'ala awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kana taratakan fa fataqnahuma a cikin suratul anbiya aya ta 30 yace ga mini ma'anan wannan aya awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kana taratakan fa fataqnahuma su wanda suka fara ba su ganin sama da ƙasa a manna suke rataka a dunkule ne fafata kana muka raba tsakaninsu wato da da sama da ƙasa a dunkule ne abu ɗaya ne aka tsaga tsakani aka dara su sammai ma har sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai duk na amanna suke dunkule ne da ma ƙasan dunkule ɗaya ne to yace ka ga mini me wannan yake nufi sai ce bima kana ratqaha wa bima kana fatqaha to da meye dunkule wanta meye kuma rabata da menene fa qala abu abdullah alayhi salam ya abrash huwa kama wasafahu wasafa nafsuhu kana arshuhu ala alma yace Allah ya abrash Allah ka ta'ala kamar da sifata kansa ne yace al'arshin sa na bisa ruwa wal ma'u ala hawa shi kuma ruwa yana kan iska wal hawa'u la yuhaddu la yuhaddu shi kuma iskan ba iyakance shi wa lam yakun yawma idan khalqun ghayruhuma kuma ba wani halitta an ban da su biyu din nan a cikin wato iska da ruwa din kenan wal ma'u yawma idan azbun furat ruwa a lokacin yana da gardi da daɗi فلما أراد أن يخرق الأرض أمر الريح أمر الريح فضربت الماء حتى صار موجا yayin da ya so halittar ƙasa sai ya umarci iska ta da ruwa sai da ya zama doro ya mauji ma amma shi ne in ka ga ruwa yana toro ko da toro ko ruwa dai daga sama yana ƙasa in mutum ba an yi mutum ya je bakin teku zai ga wannan zai ga ruwa yana da amwaji galiba mutane sun kan kasance adadal mauji sai su ce mashi kumfa kumfa bai da yawa ai mauji shine shine dorannin da ruwa yakan yi kaman kuya kuya din ya rika tashi yana sama da yana yakan yi kanana da manya to shikenan yadda da ya umarci iska sai da daki ruwa sai ya zama mauji sun azbada sannan kuma ya kumfa fasara zabadan wahida ya zama kumfa daya faja'alahu fi mawdi'il baiti sai ya tattara shi sashi a inda ɗakin kaba yake sun ja'alahu jabalan min zabad ya sashi ya zama tsauni na kumfa kumfan ruwa sun da hal arda min tafi sannan ya cimfi da ƙasa daga nan daga ƙarƙashinsa wannan wannan tsaunin ke fa qala Allah ta'ala inna awwala baitin wuda'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka thumma makasa rabbu tabaraka wa ta'ala ma sha sana Allah ya jinkirta yadda ya so kuma ko shekara nawa ne Allah ya sani falamma arada an yakhruqa samaa amara riyaha fadarabat al-buhura hatta azbadata azbadata yayin da ya so halittar sama kuma sai ya umarci iska ko in ce isaka jami'in iska suka suka daki koguna har sai da suka yi kumfa فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان من غير نار sannan sai fitar daga tsakankanin wannan mauji din nan da kumfan nan da tsatsakin sai fitar da tururi ko kuma ce hayaki yanzu ne sa da annan ce tururi don ya fi kama da a ce mashi tururi fiye da a ce mashi hayaki turin shi shaka ne sai ce mashi ma dukhanin min gairu na hayaki ba tare da wuta ba wato kamar tururi فخلق منه السماء يا هل السماء دغ wannan وجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر ya kuma sanya zangwanni da taurari da masaukan rana da wata wa jaraha fil fulki wa kanat as-sama'u hadra ya kuma gudanar da su ya gudanar da su a jirgi kuma sama a lokacin koriya take ala nurin ma'il ahbar bisa launin ruwa kore wa kanat al-ard gubara ala lawn al-ma' al-ard ita kuma ƙasa lokacin ainihin gubara wato a launin ruwa mai launi ne shi ma gubara kaman ka ce launin ƙasa to shi ma wannan hadisin yana da tsawon gaske mai bukata ya duba tafsirin Ali bin Ibrahim akwai ta bambanci tsakanin duk da tafsirin da ake ce masa ummi da tafsirin Ali Ibrahim duk mutum ɗaya ne shi Ali Ibrahim shine alƙummi amma akwai tafsirin Ali Ibrahim akwai wani ɗan ƙarami kuma ana ce mishi tafsirin ƙummi to tafsirin Ali Ibrahim ya ɗan fi girma shi yana da juz'ai shi ko ƙummi ƙwara ɗaya ne rakaɗan amma duk shi ne wato kamar da da babban ne da ɗan tarhisi ɗinsa shi ɗan ƙaramin ne ya fi shahara da ƙummi amma duk mutum ɗaya ne kuma wancan tafsirin Ali Ibrahim wannan tafsirin Ali Ibrahim mai duba juz'i na biyu shafi saba'in da ɗaya zai ga dogon hadisin wannan dai game da jimbiɗa ƙasa ne to game da jimbiɗa ƙasan akwai ruwayoyi da yawa da na hajar balaga ma bayan hudu ba ta ɗaya akwai hudu ba ta tis'in da tara mun karanta a lokacin da muke karatu na hajar balaga duk an yi bayanin shimfiɗan ƙasa wato cikin wannan za ga ajaib na mutum yana kallon abu zai ga cewa kai wannan ba karamin ni'ima aka yi ba mutum ba wanda yake mata allakum wala an'amikum in ba Allah mudabbirul umur ba mai tsatsara abuwa ba wato inda fikiran wani ne ba zai yi fikir sai yayi yayi wani abu gano kasan ba ta zo ba amma yadda ya kasa sai ta dace da rayuwar mutane a ko ina kuma kowane duk da yanayi daban-daban daban da aka sa wani saurare da zafi wani wuri da sanyi wani lokaci wani wuri da kankara wanda amma duk rayuwa na iya kuma ko ina na bukatan wani bangare akwai abin da ake da su a hamada wani abu mamaki mana ya ganin nan muna da rain forest yana daga ga sunkuru ga itatuwa dogaye amma in shanu suka ji suka zuwa sai su mutu sai kuma inda aka fi shanu shine inda kuma ba ma ruwa a hamada a cikin yashi a nan shanu suka biya to ka gani za ka sha mamaki tutu ai ya kamata a ce cin da can da ruwa da da ciyayi ya kamata su yawa ne zama ne sai zama kuma ba su rayuwa nan ba kowane area yana yana bukatar wani area shi kuma shi kuma akwai binda akwai akwai da kake bukata yana wani wuri kai kuma akwai da kake da shi anan wani wansu ba su da shi kuma suna da bukatar haka nan Allah ya zauna ya shimfi da ƙasarsa yadda ya so ya ya dace da ɗan adam ya zauna to ya wannan wannan ashe ɗan adam bai kamata ya gode ma ni'imman nan ba kawai sai ya ce eh shikenan yanzu kamar kai ne kana tafiya a dokan daji kana jin yunwa kana jin kishi kuma ka gaji ka galabaita ga rana na dukanka ba gida gaba ba gida baya ka ce to kuma ko mutuwa ne zan yi kawai kwatsam sai ga wani gida yawwa ka ce yawwa ga gida yanzu zan samu wani sai ka je kai sallama ka ji shuru sai ka ga tura kofa sai ka ga ashe ba kulle ba sai ka shiga kawai sai ka ga ruwa sansanya ka duba ka sai ka ga tukunya ma har abincin na zama maka haka da dan kanshi kanshi kuma sai ka ci ka sha ka duba ka sai ga shimfiɗa sai ka ce kawai ka tsinci gida sai kai kwanciyanka kawai ka miƙe kana tsawonin ka miƙe wata wata rana mai zai faru ka san mu za ku haɗu da mai gidan ko ba kai ka ce kaga gida inda ya tsoro a daji ko to dan adam haka ya samu wannan gidan da muke zaune duniya nan sama da ƙasa yadda aka shirya mishi don ya rayu kawai sai ya ce shi haka nan kawai har yana ta hura hanci wai shine ma ke da iko anya ba wani ne ya yi ba ya samu maka da wani mun bai cancanci ka gode masa ba to sauran karatu ina tsammanin zan yi muku zuzu ne in gama kawai fa idza ja'at ad-damatul kubra to ga damatul kubra nan dama shine babban masiba to kowace masiba masiba in ta zo akwai wanda ta bita in wannan masiban ta zo akwai wanda ta bita to ba masiban da ta kai tashin kiyama ba masifar da ta kai wanda mutum zai zo wannan rana kiyama din nan ya zo ga kiyaman da shi ya ce babu ita kun bai aiki domin ta ba gashi kuma ya zo ta kuma ba daman a koma inda aka baro domin babu wannan duniya an riga an baje sama da ƙasa an yi wata saman ba wannan saman ba da wata ƙasa ba wannan ƙasa kuma yanzu ga jahannama a gabansa ba makawa zai shiga akwai akwai akwai masifar da ta wuce wannan kaga yanzu idan wata masifa ta sami mutum kila kila akwai daman ya riski abin da ya kubuce ko kama a ce mutum ya faɗi jarabawa warwas ba sai ya canza jami'a ba ya ce bayan da ake karatu ko ya canza kwas ko in yi ko ya business ya rushe ko jarinsa ya kare ko ya gobara gidansa ya kone kurmus ko wani abin nan duk dai da sakan can zai iya samun dama ya sake wani abu kuma daban ko kuma aka yi ambaliyar ruwa da ya bata gona ko wani abu mai kama da karo duk musiba da ta zo kila ainihin ya iya samun dama ya iya wani amma idan aka ce an je lahira fa aka ce wata mutum zai shiga fa kuma aka ce a duniya ne kawai ake aikin da za a tsira daga wutan nan kuma ya bar duniyan kuma babu daman a koma duniya ba zai aikin kirki akwai tsamatul kubra da kai wannan sai aka kira tsamatul kubra to idan ta zo yau mai ta zakarul insanu masa ran da mutum zai tuna abin da ya aikata wa burzatul jahimu liman yara a bijiro da jahannama ga mai gani ga ta ga ta ga ta ga ta ga fa amma man tsaga wanda ya yi ɗagawa aiko karatun da ɗan wa'insu ruwayoyi da zan so in karanto mana amma na so in ƙare ko in ƙare ne kawai in ƙare muku ruwaya lalle akwai darussa sosai akan ƙarshen wannan sura ɗin masu daɗin gaske to shi zan karanta matiya sara fa amma man tsaga wanda ya ɗagawa ya girman kai kenan ya ce ya ce shi ya fi ƙarfin ya sunkuyar da kai ya bi wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya a kan lahira ke ya ganin ne ake rayuwa a ci a sha a ji daɗi ya more ya sharholiyarsa kamar nan ne gidan zama bai aiki domin gobe ba fa innal jahima hiyar ma'awa to wuta ita ce makoma dindindin kuwa makomansa kenan wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa wanda ko ji tsoron matsayin ubangijinsa matsayin ubangijinsa anan yana nufin shi matsayinsa ya nasa matsayin shi ba ya duba shi fa bawa ne wanda Allah ya halitta ya masa ni'imomi ya umurce shi ya hana shi ya gane kansa to shine wanda ya san matsayin ubangijinsa yake to wani hannafsa anil hawa ya hana rai santa dama mukan ce ma mu da hausa mukan ce ma hawa son rai to kuma nafsi rai ne sai aka ce na hannafsa ya hana rai anil hawa ga abin da take so dangogin tarkacen jin daɗi wanda suka zaba ma shari'a yana na'am da daɗi ba mu ce ba daɗi ba ko Allah ta'ala ma bai ce duniya ba ta da daɗi ba ya ce mata'ul gurur ba ce ba daɗi ba da daɗi amma daɗin rudu da daɗi ko ba daɗi da daɗi amma daɗin yana karewa ko ba karewa na rudu shikenan to wanda ya fifita a ya biya maransa abinda take so ma'ana shi ya hasara to wanda kuma na hannafsa anar hawa ya hana ransa abin da take so tana son kaza ka ce a abin da ya kamata ke da to wanda ya wannan fa innal jannata hiyar mawa to kuma aljanna ita ce makomarsa wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya hana ma ransa abin da take so ya abin da ubangijinsa ke so to shi kuma ita ce aljanna ita ce makoma dangane da na hannafsa anil hawa din nan من الأعمال نعيك فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى yawa wanda duk ya san Allah yana jinsa yana ganinsa yana sanar da abin da yake aikatawa wannan ya hana shi ya yi mummunan aiki ya zaburanta da shi ga mai kyau to shi ne allazi khafa maqama rabbi wani hannafsa anil hawa shi kuma wannan shi wannan ruwan shi ma a usulul kafi da isnadinsa shi ma daga abdurrahman bin hajjaj ya ce abul hassan salam ya ce mini ittaƙil murtaƙas sahal idza kana mun hadarhu wa'ara ka ji tsoron matakalai masu taushi masu sauƙi in ya zama magangaransa halaka ne wa aran ya ce makanin sulbi to shi ba halaka ba ainihin tsan dauri wato idan akwai matakalai tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan zaka bi amma in ka bi fiyam zaka je ka fada tsan dauri ne to yi a hankali bar ganin wato kana ka je gangara amma gangaren in ka bi da sauri tafiyan da daɗi amma zaka je ka fada wahala ne to abin da yake nufi da wannan kalma ce yana nufin ya ce wa kana abu abdullah alaihi salam ya la ta da'in nafsi wa hawaha nan ya akwai inda ya fasara faidul kashani ya fasara wannan magana ya ce wala allal murad bi sadr al hadith inna annahi an talab al jahi war ri'asati wa sa'ir al shahawati ad dunya wa murtafi'ha ya ce la Allah abin da nufi da wannan shine mutun ya guji neman jaruntaka ja matsayi to da ra'asa shugabanci da sauran abubuwan shawace-shawace na duniya فإنها وإن كانت مواتية على السير والحفظ ko da yake tana da daɗi ana cikin tafiya cikin sauƙi illa anna aqibatuha aqibatu su'in ƙarshen ta mummunan ƙarshe wa takhallus min gawailha wa tabi'ata fi gayati su'uba kuma kubuta daga ainihin halakanta yana da wahalan gaske a'adana Allah wa sa'irul mu'minina min shururi dunya wa ghurratiha ogurora ya Allah ya shi da sauran mumine daga sharrin duniya da rudunta wato kenan ji tsoron abin da zaka ganshi yanzu da sauki da daɗi amma ƙarshen sa waya ne don sha'awace sha'awace al'adun su kenan bin sha'awa da mutum yana jin daɗi ne in yana yi to amma kuma aƙiba fa kullum abin da zaka ke ga tambayi kan ga ya aƙiban sa yake ne ba ya yake ba in ka tauna da daɗi ka haɗe da daɗi in ka sha da daɗi in ka taɓa da daɗi in ka gani da daɗi in ka yi da daɗi in da daɗi to gobe kiyama yaya tambayi kanka alal misali cin haram da daɗi ko ba daɗi ka tattaro haƙoƙin mutane kai ta kai ta ka sha ne ba da daɗi ba to mu je zuwa amma kuma lahira fa
to kullum ka lura da aƙiba ne mene ƙarshen wannan ba ina ne da kai ba ko da wani abu ne aka ce maka kace da daɗi amma za ka yi ciwo misala ka ci a ina za ka yi ciwo ka kanjami to ai ba sai ka lura da aƙiban ba to shi ne sannan kuma nan shi a faɗin abdullahi la ta da nafsu wa hawa kar ka bar rai da abin da take so fa inna hawa ha fira da santa yana cikin halakanta wa tarkun nafsi ma ta hawa da wa'uha hana ma rai abin da take so shine maganinta wa kaffun nafsi amma ta hawa da afwa wa tarkun nafsi wa mata hawa da da'uha afwa barin rai da abin da take so wato ka bai mata abin da take so da'uha shine ciwonta wa kaffun nafsi amma ta hawa da wa'uha kame rai daga abin da take so shine maganinta to da yake da wayansu da wayansu ruwayoyi din duk a wannan babin da wa'azozi ne insha Allah amma na ce muku zai za mu ga ƙara surar ne kawai zuzu sai mu tashi ko mu bari ne ma yi nan gaba insha Allah da ma ƙarasa nan gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir to Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirye da ke ci ka ba mu ikon aikatawa ya shi mu shirin kawo kanmu da shirin shida da shirin sauce-saucen rayukanmu ka kiyar mana da sako da muyagun ayyuka ka sauyatar mana da da'a da kyawawan ayyuka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma rabbina warhamna wa thabbit aqdamana wa thabbit abdatana wa asli data bainana wa alli bain qulubina wa hadina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannana fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa sirrina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antat tawwab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin na manta ban muku bayanin cewa maulidin sayyida zahara yana nan tafe ba wancan karan wani lokacin wafatin ta na ambaci cewa ainihin za a zauna kwana hudu to na ran asabar zai zama na yara ne wani wasannin yara da za su yi sun ba da sanarwa masu sha'awa za su da yaran su su shiga ran asabar kenan duk yinin nan amma ranar lahadi da litini da talata duk za mu zauna nan za mu zauna nan har zuwa bayan isha kenan sannan kuma ranar talata bilahas akwai shi muzaharan murna na milad din ranar insha Allah sauran bayanai kuma a jimajojin organizer amma dai daga ranar asabar har zuwa talata